wato a cikin bayani dangane da abin da ya shafi hukuncin sallah ta bulaguro da kuma yadda ake fara sallah ta bulaguro da kuma sharuɗa wanda sai sun cika sannan kuma bawan Allah musulmi yake halatta da ya sallah ta bulaguro a cikin wannan bulaguron nashi. Malam ya ce salatu safar sunnatun wato sallah ta halin bulaguro mutum ya mai da sallan azuhur raka'a biyu sallar la'asar raka'a biyu sallar isha'i raka'a biyu wannan sunnatun sunna ce wanda take mai ƙarfi idan bawan Allah musulmi ya yi bulaguro to ya zamanto sallar da zai yi ta sha bambam da irin sallar da zai yi a gida sallah mai raka'a hudu addini na musulunci ya halitta mai ya rage ta ya mai wata raka'a to ya yi riko da wannan sunna ta ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wajen aiki ya zamanto ya yi kowace sallah kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya yi ta a cikin halin bulaguro kamar yadda sahabbai na ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam suka yi a cikin halin bulaguro wannan suna ce mai karfi wannan shine ra'ayin malikiya bangaren abin da ya shafi salatu salatu safar to amma waɗansu daga cikin malamai suna ganin rufusa ce rangwame ne aka yi wa bawan Allah musulmi idan ya yi riko da shi falillahi alhamdu saboda hadisin abdullahi dan umar wanda ma'aiki alaihi salatu wassalam ya ce inna allah yuhibbu an tuta khasuhu kama yuhibbu an tuta azaim ubangiji subhanahu wata'ala yana so a je a aikata abubuwan da ya rangwamta ga bayansa kamar yadda yake so a aikata abubuwan da ya dora su ya karfafa su ga bayan shi shine ana mala yace salatu safari sunnatu walaha sababun wato sallah ta halin bulaguro tana da sababi wanda yake haifar da ita idan mutum yana zaune a gida dan galgal ga mahaifiyar shi ga mahaifinsa ga matar shi ga 'ya'yan shi ga 'yan uwa ga abokan arziki zai ce mutum salatu safari dai saboda yanzu mazauni ne na gaji idan mazaunin gida ne kenan to sallah ta halin bulaguro tana da kai sababin da yake haifar da ita wa shara'iqun sannan kuma tana da kai waɗansu sharuɗa wanda sai wannan sharuɗan sun cika ga shi ɗan bulaguron sannan kuma zai yi sallar ta halin bulaguro inda za a ce wannan ɗan bulaguro ne amma kuma ya rasa wani sharadi daga cikin sharuɗa wanda za su halitta mai ya yi sallah ta halin bulaguro to baya halitta ya sallah ta halin bulagu wa mahallun sannan kuma sallah ta halin bulaguro akwai gurin da ake yin ta ba kowace sallah bace zaka ce zaka mata kaso ba kowace sallah bace take amsar kasar akwai sallar da in ka mata kasar ka bata ta gabaki da irin misali takalmi kafa daya mahaifiyar su ya bar takalmi kafa ɗaya na shi wanda yake yawo da shi yana da diya guda yanzu wannan takalmin ya rabu ko bai rabu ba in aka ce a raba shi to da khalafi zarar kaga in kai ka doki kafar dama shi doki kafar hagun ba wanda za a yi da ya cin murila abu dole ne a burwa mutum da ku to a cikin sallolin nan na lokaci biyar akwai wanda idan ka ce za ka mata kasar to za ka bata ta ne ba ta amsar kasar akwai gurin da yake amsar kasar yawwala na'am
fa amma sababuha fa kullu safarin tawilin wa huwa arba'atu buruji wal baridu arba'atu farasikha wal farsakhu thalathatu amyal wal milu alfadi ra'in fa hiya sittata ashara farsakhan fa hiya thamaniyatun wa arba'una milan shikenan na farko malam yace fa amma sababuha amma sababin da yake haifar da sallah ta halin bulagurun fakullu safarin dawilin wato shine dukkan bulaguro wanda yake mai tsawo bulaguro wanda yake amsa sunan bulaguro wanda yake da tsawo to bulaguro mai tsawo haddinsa a mazabar malikiya huwa arba'atu burdi shine tafiyar baridi hudu nisan baridi hudu wannan shine ake ce da shi bulaguro mai tsawo a malikiya alal akalli tafiyar ya zamanto nisanta ta kai burdi amma idan ba ta kai baridi hudu ba ba za a ambace ta ba da safarin kari wato za a ambace ta da safarin basiru al'imamu malik allah ta'ala ya ji gansa da rahama a cikin littafin muwaffa wato dangane da wannan babe na misalar abin da ya shafi tafiyar da ake yi wa kasar wato ya bibiyo hanyoyin da dukkan suka tabbata ma'aiki ya yi kasar a cikin wannan bulaguran ya ga ba tafiyar da ma'aiki ya yi wanda take kasa da kurdi kowace tafiya wanda ma'aiki ya yi kasaro a cikinta inda kankanin makka da madina ce nisan tafiyar ya kai kilo 450 kaga ba zancen burdi guda ke ba da kankanin makka da ba'if da Allah sallama ya yi ya yi kasaro a nan da kankanin madina da guri kaza manzo Allah ya yi kasar to waɗannan guraren dukkanin su inda ma'aiki ya yi kasar ya tabbata Allah kalli shi ne a samu gwariti guda da haka limamu malik sai ce to tunda ba inda ma'aiki ya ce idan kai bulaguro kai nisan tafiya kaza ka fara kasar daga nan za halitta kai kasar to sai mu kallaci aikinsa shine iya aikin ma'aiki alaihi salatu wa salamu iya inda manzo Allah ya kasaru da ya kasaru a kasa da bari da bari ba tafiyar da take kasa da baridi hudu ba a ambatanta a matsayin balaguro sai dai a ambace ta a matsayin tafiya unguwa ko kuma dai ziyara da sauransu to ala kulli hal wannan sabani ne na malami akwai malaman da suke ganin cewa in dai balaguro ne in dai ya amsa sunan balaguro ko da kilo arba'in ne za ka iya yin kasar ko da kilo ashirin ne inda ya amsa sunan bulaguro to za ka iya yin kasar a cikinsa saboda ma'aiki alaihi salatu wassalamu ba maganarsa wajen abin da ya shafi ta hadidu musafata da kasar yawwara walbaridu arba'atu farasikha wato baridi guda ɗaya kwa shine farsakhi kowane baridi ɗaya abin da yake cikinsa shi ne abin da yake cikinsa. Wal farsahu salasatu amyalin shi kuma din farsahi guda ɗaya mil uku. Gane da kyau, mil uku ne kowane farsahi guda ɗaya abin da yake cikinsa shi ne mil. Kenan kowane baridi guda ɗaya, kowane baridi guda ɗaya yana da kwai mil goma sha biyu. saboda arba'atu farasakhi farsakhi hudu ne da kenan farsakhi da yana da mil uku uku uku sau hudu za mu ga cewa ta ba da ta ba da farsakhi ta ba da mil guda goma sha biyu shi kuma mil sha biyu in muka ɗauki sha biyu biyu sau hudu nawa za ta kama arba'in da takwas to wannan shine zamaniyatun wa arba'u da milan a ce wal milu arba alfazira'in shi kuma mil guda mil guda a wajen waɗansu daga cikin malamai na fiɗuhu shi ne tafiyar da ta kai wato zira'i dubu zira'i dubu biyu shi ne mil guda ɗaya kun gane da kyau to wannan shi ma akwai saɓani na malamai kan abin da ya shafi ta hadidu almil shin zira'i dubu shi ne mil guda ko kuma zira'i dubu da ɗari biyar ko kuma zira'i dubu biyu to shi mala anan ya ce mil guda shine zira'i dubu za mu ga cewa shi kuma kilo ɗaya baya wuce zira'i dubu kenan sai ya zama to kilo ɗaya rabin mil guda ne kenan mil arba'in da takwas zai zama to kilo gomiya tara da shida to amma a tsarin ba haka ne ba ya rage da kilo gomiya tara da shida mil guda bai kai kilo biyu ba ya fi kilo ɗaya da rabi amma bai kai kilo biyu ba da haka sai ya zamanto wajen kilo tamanin da uku da wani abu yake kamawa zuwa tamanin da biyar wannan mil arba'in da takwas kenan tun nisan tafiyar da ta kai kilo tamanin zuwa da biyar to wannan ta kai bari an gane da kyau fahiya fahiya sittata ashara farsakhan wato nisan tafiyar da ake yi wa kasaru ita ce nisan tafiyar da ta kai farsashi goma sha shida saboda kowane baridi ɗaya farsashi hudu ne kenan hurhudu so hudu za mu ga cewa ta ba da sha shida fahiyya tsamaniyatun wa arba'una milan ita ce nisan tafiyar mil arba'in da takwas to na ita ce ake yi wa kasaru to amma malaman malikiya waɗansu sun halitta in dai mil din ya kai arba'in ya kai mil arba'in ko to ya halitta a yi kasar amma mil arba'in da takwas wannan ita ce mashhuriyar magana a malikiya amma irin su a sheikh al-imam abubakar nilkatnawi cikin littafin asharul madarik da waɗansu daga cikin malamai na malikiya wato suna ganin halaccin inda ya kai arba'in ko sama da arba'in za a yi kasar a ciki na'am
وأما شرائطها فأربعة الأول أن يكون السفر وجها واحدا ذهابا فقط فلا يحسب مع ذلك الرجوع بل يعتبر الرجوع وحده شيكنا وأما شرائطها أما شرطودي sharuɗa wanda sai sun cika ne sannan yake halitta ga mutum ya yi ƙasar fa'arba'atun sharuɗa guda hudu ne sai an samu waɗannan sharuɗan guda hudu sannan kuma yake halitta mutum ya yi ƙasar a cikin wannan bulaguran nasa al'awwal sharaɗi na farko an ya kuna safaru wajen wahida faƙaƙo zahaban faƙaƙo an ya kuna safaru wannan bulaguran ya kasance wajen wahidan fuska guda ɗaya ce fuska ɗaya ce zai zahaban fakat tafiya kadai nisanta ya kai mil 48 wato ya zama to fuska ɗaya ce kadai amma yanzu mutumin da yake nan yana so zai je madawa yana so zai je sha'agi yana so zai je wata farnaka yana gani hanyar duka ba ɗaya bace ko ce to yanzu saboda aka yi lissafi daga nan zuwa madawa kilo kaza ne daga nan zuwa aji kilo kaza ne daga nan zuwa farnaka kilo kaza ne ya kada za su iya ba da mil arba'in da takwas ka gane ba ba hanya ɗaya ba ce to dole ya zama ko wannan tafiyar da zai wajen wahida ba ta kai mil arba'in da takwas amma in ya zama to wajen wahida ba ta ba da mil arba'in da takwas ba ya zama to yanzu daga nan zuwa caruwa kilo kaza ne ya tafi caruwa yana dawowa ba zai shiga ba maradi ba zai zauna ba zai wuce karnuka yana dawowa ba zai tsaya ba zai wuce gidan rinji ko ya tafi guri kaza amma aka yi lissafi duka ga wuce kilo a ɗari ba wacce tana da talatin da biyar wacce tana da hamsin wacce tana da kaza in aka haɗa da zai zama ya ba da ɗari to ba za a ce ya kasar ba saboda ba wajen wahidan ba ne mun gane da kyau sannan kuma ya zamanto zahaban fakat tafiya ne kadai nisan tafiyar kadai shine zai ba da mil arba'in da takwas wala yusabu ma'a zalika ruju ba za a lissafa ba dawowa cikin waɗannan milolin arba'in da takwas ba zai ce ba to yanzu ai daga nan zuwa age ya kai kilo hamsin da uku in aka haɗa zuwa da zawa kilo ɗari da shida kenan ya halitta a yi kaso wannan misali kaga aka haɗa zuwa da zawa kilo ɗari da shida ne to ba za a lissafa dawowa ba cikin waɗannan adadin milolin arba'in da takwas kaɗai tafiya ita ake lissafi ni zan ya kai kilo nawa ba zai ce ba eh zuwa da dawowa zai kai kilo kaza tafiyar kaɗai ake bukata bal bari dai yi mutabaru wujuhu wahadahu wato ana lissafi da dawowa daga bulaguran da idan ya tafi dawowa daga can din shi ma hukunci ne mai cin kashin kansa. gane da kyau, ana lissafi da dawowa shi ma in ya kai mil arba'in da takwas. Amma inda a ce yanzu da ya tashi daga nan ya tafi wata ƙauye, tafiyar mil arba'in da tara ce. Da ya tafi bayan ya je shi ya yi kwana biyun shi a ce yana kasar ya tashi zai dawo aka ce daga wata hanya ka biyo ce ai ta guri kaza na shigo ta aka ce haba wani ai zagaye ne kai. Ga wata hanya wanda in kai yanke ce inda za ta gaga bai wuce mil talatin gaga yanzu mil talatin ya yi kasa da mil arba'in da takwas aka ce ma wannan kewaye ne kewaye ne to zai je zai biyo ta wannan hanyar karama wanda take gajera to ba zai yi kasar ba na
الثاني العزم على قطع المسافة المتقدمة من أوله من غير تردد دفعة واحدة
الثاني sai kuma sharadi na biyu al'azumu ala qat'il masafatil mutaqaddima wato daurar aniya a zuciya akan zai yanke nisan tafiyar nan da ambatanta ya gabata a baya shine zai yi tafiya ta mil arba'in da takwas min awwalihi tun daga farkon bulaguran nashi min ghairi taraddudin ba tare da kai kawo ba a cikin zuciyar shi ba tare da kwangaba baya ba da fa'atan wahidatan tun guda guda daya lokacin da zai fito da gida ma ce to yan uwa za mu ta daga nan za mu tafi maradi daga can zantar zai fito ce za mu tafi maradi kaga niyyar shi shine zai zo maradi to daga zandar zawa maradi ta fice mil 48 wannan tun a farkon tafiyar tashi amma da zai huto daga daga zandar ya ce to yan uwa za mu mutu yanzu daga nan dai zan je take ta yanzu na yan kwana biyu in gari ya amshe ni to in bai amshe ni ba daga nan zan yi gaba in gane kaga yanzu shi daga zandar da ya tashi da zai fito ba wai niyyar zawa maradi ba yake ce in ya zo shi take sai dan ya da zango ya ga gari ya amshe shi ya ga ware kyau ya ga wata shi ta fara murjiya da zama amma in ya ga wanda jiya da yau to daga nan ma zai yi gaba ya ce musu kuma daga nan zai wuce tasawa da karshe in ya ga a tasawa ma an samu wanda zai samu mushi kai zai matso gaba ya zo can ba da karshe in abu ya kare zai zo shi ya rikice to zai iso to in dai ala haka ne tun a farko haga bai ɗauri aniyar cewa tafiyar da zai ta kai mil 48 ba. Yanzu a wannan lokacin ba zai kasuru ba. Saboda yanzu tafiyar tashi akwai tarar dudi a cikinta. Zai iya yiwa ka kiraye shi yaya ne abokina kana yana da ce eh gashi nan muna muna muna tace ta wallahi. Ai anan suka tace. Harkoki sun bude yanzu anan. To amma in ya zamanto yana da niyyar kawai kai tsaye mota daga ya ciro tike ma ba wai rancen tiken ta ake sake ta ciro ba ga shi na a tike ma inda aka yi ta zai zo shi marayi kaga ba zancen ya ta dango a take ta ita mun ta yi kwana biyu yi kwana biyu yi gari bi amshe shi ba sannan sun ce marayi dan ga cikin yan jirgin yau ne ya ba shi kashi mun gane da kyau na'am
الثالث والحضري يقصد إذاع درب ساكين المنسوبة إلى تلك البلد المعمورة بعمارتها
to shikenan azalis sharadi na uku daga cikin sharuɗa wanda suke halitta wa mutum ya yi kasuru ashuru fihi farawa cikin bulaguro din fara bulaguro din ba irin irin kin bata yi mai dan ka je ka yi sallama ka je gidan iyayen ka ce to yan uwa mu aikin gafara za mu fita ka je gidan surukan ka ka ce an mu aikin gafara za mu fita ka zo gida ka ce an mu aikin gafara za mu fita amma kuma kana cikin gari shi ke nan zuwa ma abin da zai hudda ka kayi da safi ka gafa ga shi nan yanzu za ka wace a arzi sauran wata biyu kuma abin da ka je iya abin da ka je bai wuce jaka ɗari biyu ba ka san wannan aure yana buƙatar jaka ɗari shida ce to bari mu ta mu je mu dan samu wani abu bira ne a yanzu ka je ranka ne ka ce to dan uwa mu aikin da ba ka mu ta ba daga wannan lokacin ba za ka fara kasu zai iya yiwa ka yi wa kowa sallama daga ƙarshe wanda ya kira ka ce ka ga yadda za ka ji ka ce eh kwarai na ka san mun barka da sallah ce a ba barka da sallah ba ce zuka maka sako ne na aika maka ka je ka ai kana gida ka ce kwarai ina gida ko ce ka ce to a ji a ɗauka an tsira ku manciya ne a cikin lissafi na yi tunanin na tura ma sai da na leka ta kara sai na ga babu wanda na ga sunanka a ciki sai ka ce to an gode Allah za ka da alheri ka je ka ba da lambar ka aka ce ina karci ka hudo karta ka mega aka fara lala kuɗi sai da aka lala maka jika ɗari uku aka damga ma kai baka taɓa tunanin cewa za ka samu jika goma ko jika ashirin ko talatin a ranar da aka lala jika ɗari uku aka baka aka ce to gashi Cina ne duka aka baka da shi ga shirin sunan ka ne da komai da ku. To kaga yanzu wata kila da wannan bulagurin sai ka ce ka wasa shi sai ka ce ka wurwuri wannan dimbin kwanan da kai sai ka ce na dawo. To da haka ba za a fara kasar ba. Sai ya zama to an shiga cikin bulagurin. Yawwa mun gane da kyau. Yawwa. Falhadariyu wanda yake mazaunin binni ɗan gari ya kusuru yana fara yin kasaru ne idza addalba satinal mansubata ila tilkal baladil ma'murati bi amaratiha wato idan ya ketare gonakai wanda ake jingina su zuwa ga wannan gari nasu wanda ake raya wannan gonakai da rayuwar wannan gari wanda yan wannan gari su ne suke da wannan gonakai din ga wanda yake mazaunin gari kenan wanda yake cikin maradi ko wanda yake cikin caduwa ko wanda yake cikin tasawa ko wanda yake cikin aje ko wanda yake cikin take ta da sauransu to inda zai fara yin kasar shine in ya huce gonakai na wannan gari yanzu akwai gurin da in ka je gan aka ce maka wannan gonar ba ta wani dan maradi ce zaka ce to shi anan shadi ne ka ce duk yankin nan gonakan yan gari kaza ne amma dai da kace ta dan maradi ce bana maka bagarrama amma za ka lissafa gonakai goma a kewayen shi wanda ba ta yan maradi ba ce ka fita daga gonakai na yan maradi kenan to sai ka fara yin kasaru daga nan mun gane da kyau na'am والعمودي وهو ساكن البادية يكثر إذا جاوز حلته وهي البيوت التي ينسبها ليأوي إليها وساكن الجبل أو قرية لا بناء فيها ولا بساتين يكثر إذا انفصل عن منزله
والعمودي shi kuma dan waje a bikin min albadau dan kauye wa huwa sakinul badiya shine mazaunin kauye dan can cikin kauye ba irin kauye ba wanda zaka ce nan garin kauye ne a kauye can kauye wanda za ga cewa garin da yau zaka iya zawa ka tashe shi kai kaɗai ma ka kaurar da shi daga nan wani mai kuɗi wanda ya mallaki waɗansu kuɗaɗe zai iya zuwa ya siya kuɗin duka ga baki ɗaya a ce kai tashi daga nan fitar da kuɗi mu ba da suka iya za ta tattara kayan su tashi to ya kasuru yana fara yin kasaru ne idan jawaza hillatahu wato idan dai ya ketare masaukin shi in dai ya ketare gidajensu unguwar da yake a zaune dama gari ne wanda bai wuce ɗaki goma ba ko gari ne wanda bai wuce gidan mutum biyar ba wancan yana da gida ɗaki uku a gidan shi wancan yana da gida biyu wancan aka yi kayya kayya da karshe ma dai za su iya tsiriya da hukun to yana fara yin kasar ne kawai yana fitowa da yake yana fitowa ga wanda ke dama ko ina daga gabas cikin garin za ka iya kallon yamma daga yammacin garin za ka iya kallon gabas daga arewa za ka iya kallon ƙarshen garin da gusu ko ina za ka iya zirga a kawai kawukan wayyar buyutun lati yansu buhari ya abuya ilaiha wato su ne ɗakuna wanda ya kafa su saboda ya dinga tarewa zuwa gare su to yana fara yin kasar idan ya wuce wannan gurin kawai wasakinul jabal wanda kuma mazaunin dutse wanda inda yake zaune a kan dutse yake rayuwa shi akwai mutanen da suke rayuwa a kan dutse na Ahmad wanda su ba ruwansu da shigowa cikin gari ba ruwansu da shigowa cikin gari saboda suna ganin cewa yanzu zamani ya kai abin da ya kai fitin yau don wannan fitinar ta kunno gobe wata take kunnowa suka ga zaman lafiya shine suke can saman sauri to in bulaguro ya kama su ko wani abokin su ya kiraye su ya ce to yana da kwai walima ta daura aure ko kaza kaza za su shigo birni to inda za su fara yin kasaru au qaryatin labina a fiha ko kuma wanda yake zaune a karkarar da babu gini a cikin ta irin garin fulani wala basati sannan kuma babu gonakai wanda ake jinginawa zuwa ga masu wannan dalilin to yanzu yana fara yin kasar ne idan fasala an manzili idan ya rabu daga masauki shi yana rabuwa da masauki shi shi kenan kawai zai fara kasar yawwa mun gane da kyau na'am wa muntaha na fasali fi dukhuli huwa mabda'u al-fasali fi al-khuruj
wa muntaha al-qasri fi dukhul to inda mutum zai daina yin kasar karshen inda mutum zai daina yin kasar idan ya dawo daga bulaguro huwa mabda'u al-qasr fi al-khuruj shine inda yake fara yin kasar inda ya tafi bulagu inda mutum zai fara yin kasar inda ya tafi bulagu in dan birni ne inda zai daina yin kasar shine in aka ce to an ga yake kula dan murya sai shi na wannan kaga wancan ma dan uwan ku ne ai a kone shi yana yana maimaiti kace kwarai kwa na dan ta shiga ita to kuma lokacin kasar ya wuce idan ka ce to Allah ji gaina na
الرابع إباحة السفر فالمسافر للهو كالسير من غير حاجة والعاصي في سفره كالعابد والعاق لا يقصرون الرابع شرطي na hudu daga cikin sharuɗa waɗanda suke halatta wa mutum ya yi ƙasarwa cikin balaguransa shine ibahatu safari ibahatu safari ko yawwa halaccin bulagura ya zama to lalle bulaguro ne wanda shari'a ta musulunci ta halitta wa mutum shi akwai bulaguran da shari'a tana faɗa da shi ba ta halitta wa musulunci shi ba fal musafiru lillahi mutumin da ya yi bulaguro saboda warki saboda wani wasa an ce ai adam ya zango zai zo shi zai yi wasa a niyame a wasan jere ko sai da kunci ko fale da kwankiri ya shigo ya ce wannan wa fursa ce wanda suke da hadiya ga shi dai muna cikin kwanje na karatu ba a karatu ko muna cikin bakan ba na kwai sannan kuma muga ɗan kuɗaɗe na a juyi na da jika hamsin wani in je ne in yi amfani da dama ta ko kwana biyu in yi mu samu dama dai mu gaisa da adam ya zau tunda na ji ana zancen shi ana amfani shi kuma yana ganin shi a tv to mutumin da ya bulaguro saboda irin wannan kawai saboda ya je ya kallaci wasa ko kuma an ce akwai kofi da za a buga na afirka ga baki daya amma an yi za a yi asar kwanci sai da kwanci ra'ayi ya ce allah ga wannan shekara sai mu je mu sauke faranti na ji ana faɗin su kana baro ana faɗin su ito ana faɗin su wani sai na ji na gan su ido da ido mun gaisa da su amma har na zaɓi dama sai na yi hoto da su kaga dai wannan jin da ne ba wani wa da ka samu jin da balantana ka ce za ka je ka samu ne ka samu lada a can mun gane irin wannan kokowa da ake ta yake yake ka ce to za ka je ka yanzu an ce bana agadas za ka ce to tun da kake dama ba ka samu zuwa agadas za ka je kudin su biyu da dutse da ka je da niyyar ka ga agadas da kuma niyyar ka je ka ci kokowa zuwa nan dai duka lillahu ka saidi min ghairi haja kamar inda mutum ya yi bulaguro min ghairi hajatin ba saboda inda ya yi bulaguro saboda farauta min ghairi hajatin ba ba bukacin farauta din ba a duk mutumin da ya yi bulaguro saboda mafarauci ne ta iya farauta ya shiga wancan dajin ya shiga wancan dajin da karnukan shi amma iya farautan nan da yake kawai iya je kamo ya zai kawo su gida ne kawai da ganin su ana wasa da su ba wai ya mai da abin sana'a shi bace akwai wanda ya mai da wannan farauta da yake sana'a ya ce ya je ya kamo namun farauta waɗansu ya saida su waɗansu kuma ya sa a gidan shi ya ce a musu kamshin miya ya ji daɗi shi ba to wannan shi yana yi ne saboda ya samu abincin da zai rufa bakin shi kuda baya so zai to wannan ya halitta amma farautar da ake yin ta kawai saboda wasa saboda aje a nemo ga naman farautar nan ma amma mutum ya ji kama shi saboda ba shi yake bukata ba so yake kama dila ko so yake kamo karkashin ko so yake kamo kura a cikin kejin shi kura ce babu da wancan naman zai wuce ce ka kubar shi wancan zai wuce ce kubar shi kura ce ya rage bai kamo ba wal asi fi safarihi da kuma ya saba Allah a cikin kulakuransa wal asi fi safari da kuma mai saban Allah da wannan bulaguran da ba a cikin bulaguran nashi ba akwai bambanci tsakankanin al'asi fi safari mai saban Allah a cikin bulaguransa da kuma wal asi fi safari bulaguran kan shi da yi wannan a sabo ya sabo a cikin bulaguransa shi ne mutumin da ya yi bulaguron da ya tafi kasuwanci da za a cikin kasuwancin nashi wannan kawai sai ya tafi wajen wata kilakin shi ɗan kasuwa ne ashe shugon ya tafi akwai gidan wata karu ba shi da yake ba to wani al'asu bi safari al'asu bi safari ba shi ne wanda kawai bulaguron ma kan shi na sabon Allah ne gal'abiki kamar gujajen bawa bawan da ya guje wa shugabanninsa kawai ya tashi cikin dare shugaban shi yana barci ya yi tattaki ya zo shi ya hau mota kawai da sahi aka zo aka nufi shi aka rasa kawai da hankali ba a san inda ya tafi ba can bayan kwana uku aka ce ai gashi yanzu yana nan jado jado ne ne ya ce ya ce shi neman kuɗi ya ce shi kawai ke zo shi da sai kan shi a gurin shugaban shi wal'adi wato da kuma mutumin da ya guje wa iyayensa mutumin da ya shiri ya bar iyayensa ba tare da san iyayen shi ba ba tare da san ran iyayen shi wannan tafiyar da yi to wannan shi ma dukkanin su waɗannan layak su kuna ba za su yi kasar ba baya halitta su yi kasar saboda bulaguran nasu ba bulaguro ba ne wanda addini ya yarda da shi bulaguro ne wanda bai dace ba amma bulaguran da mutum ya yi saboda ziyara ko bulaguran da mutum ya yi saboda kasuwanci ko bulaguran da mutum ya yi saboda neman yi ko bulaguran da mutum ya yi saboda aiki na alkhairi ya tafi ya saurari wa'azin ƙasa da sauransu to wannan duka ya halatta ya kasar amma ya zama to bulaguran nashi wake da shinkafa ne idan da muka faɗa ɗan kasuwa ne amma kuma yana da karo ya ce yana jifan tsuntsubi da dutse da tsuntsun ɗaya na kirki tsuntsun ɗaya na banza wanda shi ma zai yi kasar amma in ya zama to zai bulaguro ne kawai daga nan maradi zai tashi ya tafi dosu iya abin da zai kai shi ne kawai ya karo shi ne zai tafi wannan baya halitta ya kasa shi ne sananne a malikiya to amma akwai malaman da suke halitta haka na daga ya halitta ya kasaru saboda sunan shi dan bulaguro kuma wa dai eh kun sa wannan a kan shi amma dai sunan shi dan bulaguro yanda ya halitta wancan ya kasaru shi ma ya halitta ya kasaru na'am
وأما محله فكل صلاة رباعية أدرك وقتها في السفر فلا يكسر الصبح ولا المغرب وأما محله وأما قلن da ake yin kasu ba kowace sallah bace ake yi wa kasu fa kullu salati ruba'iyatin wato dukkan sallah wanda take mai raka'a hudu wannan shine mahallu na salati safar dukkan sallah mai raka'a hudu to ita ce yake halatta a yi wa kasu wanda a daraka wata hafi safar wanda ya riski lokacinta a cikin halin bulaguran nashi da haka fala ya kusuru subaha baya halitta dan bulaguro ya yi wa sallar asubahi kasaru wadda magriba hakanan baya halitta ya yi wa magriba kasaru na
waya kasuru fa'idatu safari sawawun qadaha fi safari أو في الحضر كما يتم الحضرية التي ترتبت في ذمته في الحضر والسفر شيكا ويقصر فائتة السفر to dan bulaguro yana yin kasaro ga sallar da lokacin ta ya kuce mishi yana cikin halin bulaguro yana cikin halin bulaguro lokacin ta ya fita misali mutum ne ya zo shi nan bara daga da magara an gane da ya zo shi bai yi sallan azhur da la'asar ba saboda yana matsayin dan bulaguro wanda ya shigo mai zan ah wani an zo lafiya da ji a karfi yancin yin kaza kaza ana hira aka yi azhur da la'asar duka ana hira aka dora mu shayi ya sha furemi ya sha daidai aka kawo mai nama da zai ya ci daga ƙarshe dai har rana ta fada da ya sallar azhur da la'asar ba ko to in ya tashi zai rama su kasarun su ne zai kasarun su zai yi suraka ne. Sawa'un duk ɗaya ne ƙauƙawa fi safari au fil hadar, wato ya rama wannan sallar da lokacin ta ya fita a cikin halin bulaguro ko ku a'a a cikin halin zama a gida ne zai rama ta. Yanzu shi kuma irin wannan mutumin da yake ɗan sandar, ka zo shi nan maradi ya ɗan samu kwanan shi biyu na uku, ranar ne zai koma. kenan mutumin da bai taɓa bayan balaguro ne tun da ya zo tun rana ta farko gari ya ishe shi kawai shi Allah Allah yake koma yadda da aka ce ga shi da koma gida ya yi wanka an ce motar karfe uku za ta zo ta rana amma tun sha da ya shirya ya yi wanka ya shirya yawa kowa da lawa ce to alhamdulillah ya tarbe kayan shi tun wajen sha da ta rana lokacin sallar azhar ya yana da sha da sha ya kasa cin abinci mota yake ɗimi ya ba sallar azhar kada shiga sallar azuru wanda ta zata huce ta kuce bi aka yi sallar azuru yana kallon mutane shi bai sallar azuru ba saboda dadin zai koma gida na zo lokacin mutum zai yi bulaguro ba in bai taɓa bayan bulaguro saboda dadin zai yi bulaguro za a kaunar su abubuwa din ya sha mamaki su ba yana aka yi azuru aka yi la'asar duka yanzu sai ga mota ta zo an kashi a mota ta shi yanan da ya hau mota aka tafi ana tafiya shi bai ce bai ba a zuwa ne ba da asa duka yan cikin mota sai a zuwa sai lada saboda shi ba kwan tafiya ne da shi kenan rana ta fada duka yana cikin tafiya na can wajen karfe bakwai da wani abu sai suka shiga zandare da suka shiga zandare da rana dai ta fada ku yanzu lokacin da alzuhur da la'asar ta kama shi a cikin hannun bulaguro ta kama shi to amma yanzu ya tafi ya zauna a gida yan sanda da zawa sun zo sun mutu da dai an zo lafiya ko kai ba na ga harka dan ido zuru zuru sai aka kashe wallahi tunanin gida ne kwana uku raka yi je wallahi gidan kasa haka za ka yi sai bal inda aka to da karshe dai ka yan wasa ka yan kaza dai aka kare wajen karshe goma ya tashi zai yi sallah ya ce to yi wala azur da asar ku yi wa dan da azur da asar ba zai ce ya raka ba raka bibi ne saboda lokacin da suka kama shi har lokacin sai fita yana cikin halin bulagu to don haka in ya tashi zai rama su zai musu da irin sallah wanda take ta halin dan bulagu yawwa mun gane kama yutimmu al-hadariyata allati tarattabat fi dimmati kamar yadda yake cika sallah wanda take ta halin zama a gida wanda ta hawuyansa fil hadari a cikin halin zama a gida ne zai rama ta wa safari ko a cikin halin bulaguro shi kuma salu wannan shine mutumin da bai taɓa bayan bulaguro za ka ce yau zai tafi ne zai tafi ba kansa an kaji shi kenan ya je shi ya ciro jiki aka ce mishi to ku tashin karfe biyar ne za ku za ku je ku kwana abu ce haka nake so da ku ya je ya ciro tiket ɗin karfe takwas na safe ya zo shi ya yi wanki wajen karfe goma ya gama wanki sha ɗaya sha biyu ya fara buga wannan zai ce wani yaushe na tafi yau yau din nan ne ne ta sha wallahi to yana buga aka yi sallar azur aka yi lazar duka da ce wani yau zan shiri maimakon ka zo mu ɗora fada da ƙarshe ba gago ba gani na yana zawa abokin aka za ka yi zaɗora fada amma bai sallar azur da lasar shi kenan yana zaune a gari shi kenan aka je kuma gidan kar karfe biyar mota za ta zo ta ce to aka zo karfe biyar da sai tarta aka ce aka yi kiran mota ta zantar eh ga ta yanzu ta zo ta sawa amma insha Allah zuwa jimawa tana isowa wajen karfe shida da rabi ana ya ce to bari mu dora shayi aka buge firemiya aka buge da ya zai a mota ta zo bayan rana ta waɗa to to a yi a shirya shi kenan ya shiga ya sa kayan shi mota ta himara da Allah ji gaji sai mun dawo ya yi mata bankwana to yanzu duk inda suka je saka sabon ko ba zai ce mutu ai azur da la'asar ta kama shi a cikin halin bulaguro a azur da la'asar ta kama shi a cikin halin zama a gida lokacin yana cikin murnar barin gari to da haka zai rama su ne raka hudu hudu zai duk a inda zai rama su in a gida zai rama su raka hudu hudu zai musu in a cikin halin bulaguron zai rama su raka hudu zai yi musu na'am ويقضى الكسر نية إقامة أربعة أيام في هذه الموضع niyyatu iqamati arba'ati ayyam niyyar zama niyyatu iqamati arba'ati ayyam niyyar zama na kwanaki guda hudu mutum yayi niyyar zai zauna tsawon yini guda hudu sihahin kwanaki hudu wanda suke lafiyayyu to ya gaba safara duk mutumin da ya wannan niyyar to yana yankewa ya gaba kasara yana yankewa kasar niyyatu iqamati arba'ati ayyamin wato niyyar zama na kwanaki hudu sai hayin kwanaki hudu waɗanda suke ingantattu bi mawdu'in a gurin da mutum ya tafi to wannan ya kazawul kasara yana sawa ya yanke kasar ya daina yin kasar mutum da ya tafi ne ne da niyyar iya da shi da ya kwana uku An gane da kyau daga nan ya ce wa matar shi za mu je mun yashi akwai wata wani kunkiri da za a yi za a yi wata tattaunawa a kan abin da ya shafi harkar 'yan kasuwa amma an ce mana gobe da a fara gobe da jibi insha Allah da jibi na kare da wuri za ku gani cikin dare kuma ba a kare ba sai da marici a kare to ya ta insha Allah kawai ina gida shikenan ya sallama ya tafi ya bar mutane shikenan da ya tafi a can wani abokin shi aka mishi ziyara suna hira sai mishi ta haifa ne yaya ni can nawa kuke kawa nawa kuke sai da dawa ya ce dawa yanzu dai can muna kai da ta jika talatin da wasu amma da take shigo mana tana shigo mana a jika talatin ta yi kai kai kai kai wannan ka san kuna wace da dafa jika talatin da bakwai ba yanzu akwai wani ma na je yana buƙatar telan biyar amma kuma mun je bayan magana da wani ya ce yana son ya samu wanda yake abincacci ya ce telan nawa biyar ko dubu biyar ce amma in za ka iya zuwa gudun shi ku tattauna zan halaka da shi eh ba matsala mu je kaga da yace a yanzu baya gani yana da kwana uku da ya dawo ce to in kai shiru ka da tsafa jika uku uku sau dubu biyar ba kudin ba kaɗan ba ne ba ka ce in ka bar gida wa wata nan dama buhu talatin da ake sai da buhu ishirin da shi ne ake bada shi ka yi shiru ka ce tsau ka kira gida yaya yara suna karatu eh yanzu babu zo daga makaranta to da Allah a kara hakuri nan da kwana uku zan tafi da ka ce kwana uku kuma da ka yi kwana biyu ka ce nan da kwana uku
saboda gari ya maka daɗi yanzu wannan niyyar da ka kara ta kwana uku wanda ka wuce sama da kwana uku ko ba za ka daina yin kasa
an gane da kyau haka in tun daga gida dama tafiyar da za ka yi kayan niyyar za ka yi tafiya da ta wuce kwana uku to shi kenan za ka daina yin kasa to amma in ya zama to kulakuran na ka in dai bukatar ka ta cika bukatar ta ka kuma ta huce mintoci guda biyar ko shida ko goma kawai wannan bukatar ita ce ta kai ka amma da ka jihar ka ɗauki wata guda babu laifi ke ta kashe misali yanzu irin takarda da maka sinye an gane da maka sinye sai aka ce a yanzu sai ka je ni ya mai minista kaza shikin da gana ka cika takardu kai komi da komi za ka je za ka aje wani dutse shikin da ka je wannan sinyan ne kadai ba ba wanda sinyan nan inda za ka same shi shi mai wanda zai maka tsayan cikin minti biyu zai iya maka tsayan ma ku yi sallama ku shirya da kai ku rabu da shi to amma yanzu da ka je ka rana ta farko aka ce eh yanzu yau dakta suna wani tattaunawa sai bayan la'asar da shi kenan ka je ka kai mai jama ya kai ya dara ka je ka zauna a mazaunin ka wajen karfe uku da rabi ka wuto ka hauta ka sai ka zo ka gidan shi kana da wani bayan la'asar bai fito ba aka yi kaza kai kai can da aka jima aka ce ai yanzu wannan gina su ya ƙara sha dole sai an kai ƙarshe goma na dare an ka ce ka hakura ka daga tafi sai gobe da sai ka shi kira yanzu kawai daga zo gobe da safe aka ce ai ɗazu ɗazun da ya fita yanzu kuma za su tafi mali ya ja yanzu jirgin su ma zai tashi za su tafi mali amma in suka je su gobe suke dawowa kai da ya da wata kawai tafiya da niyyar kawai kaje ka sinya ne za a baka sai zama to sinya nan ya sai da ka sai da ka ɗauki kwana goma ko sha hudu ta faɗi da shi wannan minista ɗin to wannan babu ne shi za ka yi ta yin kasa ne kamar yadda ma'aiki alaihi salatu wassalam lokacin da ya bula kuran da buga ya ɗauki kwanaki masu tsawo yana kasa saboda da niyyar za a gama ne kawai a dawa amma kuma a yake ta tafiya har ka ɗauki lokaci mai tsawo kusan wata guda na'am
فائدة اقتداء المسافر بالمقيم وبالعكس صحيح لكنه يكره وتتأكد الكراهة اقتداء المسافر بالمقيم فائدة سيكون فائدة wato daɗi doriya na waɗansu fa'idodi kan abin da muka ɗauka na bakin ya ce ittida'ul musafiri bil muqimi sahihun wato yin koyin ɗan bulaguro ɗan bulaguro ya yi koyi na sallah da wanda yake mazaunin gari ne imami wanda yake mazaunin gari to ɗan bulaguro ya yi sallah a bayan shi wannan ya halitta ya halitta a matsayin ka na ɗan bulaguro ka shigo gari da zo masallaci a yi sallah tare da kai wannan ya halitta wabila akasi haka nan kuma mazaunin gida ya yi koyi da limami ɗan bulaguro shi ma ya halitta limami ɗan bulaguro ɗan bulaguro ya zo shi masallaci zai yi sallar shi ta azubur raka a bishi kenan ya fara sai wani ɗan cikin gari ya zo shi ya gan shi babu laifi shi ma ya yi koyi da shi mun gane da kyau lakin nan hun kurau sai dai an karhata makaruhi ne karahatu tanzihi ne shi ma ba karahatu tahrimi ba karahanci a malikiya kashi biyu ne akwai karahatu tanzihin akwai karahatu tahrim kuma akwai karahatu wanda yake goce da karahanci karahatu tanzihi shine abin da yasa ba so a yi saboda kowa daga cikin su akwai abin da yake kan shi shi dan bulaguro abin da yake kansa shine sallah raka a zuhur da la'asar mazaunin gida abin da yake kansa shine raka'a hudu to yanzu kai mazaunin gida da ka zo ka za ka yi sallah a bayan dan bulaguro daga yin takbiratul ihram dan sa kai takbiratul ihram kaga in yi raka biyu sallah ne ka zama kamar masu wanda raka biyu da barka in ka tashi za ka karo raka shi kuma dan bulaguro da in ya zo ce zai yi koyi da wanda yake mazaunin gida ne kaga shi mazaunin gida raka hudu ce dai shi kuma dan bulaguro abin da yake kansa raka to ya zai shine yasa a ce lakin na hudu sai dai cewa an karanta yin hakan wata ta'akkarul karahatu fi ibtida'il musafiri bil muqimi wato karhancin yana karfafuwa cikin inda dan bulaguro yayi koyi da wanda yake mazaunin gari na'am
fa in ibtada bihi lazima ittiba'u wa la i'adatu alayhi fa in ibtada bihi idan dan bulaguro yayi koyi da wanda yake mazaunin gari ne lazima ittiba'u to bin shi ya zama dole a kan shi dole ne ya bi shi ya raka'a ba shi da damar da in yi raka a biyu ce ya sallafi ko ya zauna yana ta jiran shi ana sabani da na malamai amma maliki ya ta kawai ana ganin cewa da ma'aike ce inna malama inna ma juya imamu li yutamma bi to in dai raka a hudu zai yi ko ba zancen ka ce kai raka a biyu kai saboda kai yanzu sallar ka ta biya tun salati imamika bai bin sallar limami ce yawwara na'am wala ya adata ila alaihi kuma babu wata sakewa sallar da zai ba zai sake ba kawai shi kenan kawai zai yi niyyar shiga sallah tare da limami amma kuma zai zama to limami da ya zai cika ta ne raka hudu zai bayan an gama ba zai ce ba kuma ya tashi ya sallar shi da dan bulagu na'am وإن اقتدى المقيم به فكل على سنته فيصلي المسافر فرضه إذا سلم من ركعتين أتى المقيم بما بقي من صلاته
to wa in ibtadal muqimu bihi to idan mazaunin gari yayi koyi da dan bulaguro da aka zo dan bulaguro ya ce to ni dai raka bi zai bari yi ta wani kada ana ku je ku yi sallar ko ya shi dan gari ya ce a kai ba raka bi bace za ka yi a gada musu ka ja motar mutai kun imaman zama limami in ka ja motar inda za ka tsaya da in ka je ka taka burki ka sauka mu kuma sai mu ci gaba da tura kayan mun gane da kyau to yanzu idan mazaunin gida ya yi koyi da ɗan bulaguro to fa kullun ala sunnati kowanne zai tabbata ne akan sunnar shi kowanne daga cikin su zai yi aiki da abin da yake kan shi wa yusallil musafiru farbahu ɗan bulaguro zai sallaci farillarsa wanda ita ce raka'a biyu fa idza sallama min raka'ataini idan ya sallame daga raka'a biyu to atal muqimu atal muqimu bima baqiya min salati to mazaunin gida shi kuma sai ya zo da abin da ya mai saura na sallar shi sai ya zo da raka'a shikenan idan aka yi wannan ba ta da matsala amma dan bulaguro idan ya ce zai yi koyi da mazaunin gida to dole shi sallar shi ta zama irin ta mazauna gida ne an gane da kyau ya zana kadar kifaya subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk